Wallahi ga gaskiyan abin da ya faru da ƴan uwanmu a wurin maulidi a jiya da daddare a tudun biri nan garin Kaduna. A muna ta'aziyya ga dukkanin ƴan uwa masoya manzon Allah wanda wannan abu yau ya faɗa musu a Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su ƴan uwanmu masoya manzon Allah sallallahu muna ma junanmu ta'aziyya ko muna ma waɗannan bayan Allah lalai da marhaba da farin ciki sun taru dan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka zo aka saka musu bom aka kashe su to alhamdulillah wa'annan mutane tasu ta yi kyau ko babu komai idan an sanya su a kabarin su nakiru da munkar sun zo mala'iku biyu masu tambayan mamaci za su sanar da su su shaida musu cewa zama suke dan annabi Muhammadu aka kashe su kuma annabi ya ce yi husharun nasu alama matu alai ana kashe mutane mutane ana tayar da su ran alkiyama kan abin da suka ainihin mutu a kai yan uwa yanzu za mu sanya muku wannan bidiyo na kashe yan uwanmu da aka yi a wurin maulidi jiya da daddare da kuma tabbatar da haka tunda mu garinmu ne don inda wannan abu ya faru tsakanin mazauninmu inda muke zaune da wurin ya yi nisa ba zai wuce kilomita kamar talatin ko ya yi nisa da yawa a ce arba'in ba shi wannan unguwa da ake kira tudun biri can bayan airport airport to alhamdulillah yan uwa kamar da kuke gani wannan shine bidiyon bari mu sanya muku ko gani
إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوا قدوة قدوة عند بيان أن الناس كيشكي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا Ruwa namun mutum ne fa nan ga kafa. akwai saura a gidan gani nan ma za a waye a gurin nan wani lashi a nan ina ne na
yan uwa kamar yadda kuka gani jiya fatsatsam ana cikin yin maulidi wannan maulidi tudun biri suna daga cikin wurare da mu kanmu mun sha halartar maulidi ba ɗaya ba ba biyu ba tun daga nan bayan iyakos har zuwa tudun biri har tashar tsuntsaye har buruku har ainihin birnin gwari babu inda ba mu sha kutsawa wurin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jiya ana cikin maulidi aka sama waɗansu mutane wanda an fi zaton cewa sojoji ne suka zo wai suna neman 'yan ta'adda suka samu bayan Allah a wurin maulidin manzalar sallallahu wanda duk mutumin da ya san jirgi musamman ma helicopter jirgin soja ba tashi yake can sama ba eh ba tashi yake can sama ba amma jirgi duk inda yayi nisa ko da yayi nisa daga saman shi kana hango ƙasa yadda ya kamata kuma in 'yan ta'adda ne za a gansu da makami wannan taruwa aka yi ana karatu ana maulidin manzalar sallallahu alaihi wasallam aka samu waɗansu bayan Allah wanda an fi kyakkyawan zaton cewa sojoji ne suka zo garin neman 'yan ta'addawai kamar yadda suka faɗa suka saka bom minti talatin suka ƙara dawowa ana tattara al'umma suka ƙara saka bom aƙalla ba a kasara ba na yi waya da wanda yake ɗaya daga cikin mutanen wannan gari aƙalla ba a kasara mutanen da suka mutu sun fi mutum ɗari mutanen da aka kashe a wurin sun fi ɗari waɗanda kuma suka jikkata suna asibiti su ma sun fi mutum sittin zuwa ɗari wanda suna asibiti. To gaskiya muna kira ga gwamnatin tarayya ga baki ɗaya da gwamnan jihar Kaduna Malam Uba Sani wannan abu da ya faru a garinka wannan abu da ya faru a lokacin mulkinka to muna so da zamanta cewa a yi bincike a gano wanda suke da hannu da wannan laifi kuma a musu hukunci yadda doka ta tanadar. Bai yiwa mutum baka tabbatar da ta'addancinsa baka yanke hukunci a kansa. Ai amfanin hukuma shine yayin da kake neman mai laifi yi kokari ka kama mai laifin sai ka zartar mai da hukunci ba ka hallaka shi ba. Barzana wa'annan masoya manzon Allah ne suka taru wurin maulidi aka yi mana wannan ta'addanci muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna muna kira gwamnatin tarayya a bibiya wannan abu ai mana adalci bayanan mutane a biya su diyyar kisan gilla da aka musu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la iraqatu dami imri'in muslimin ahwan inda Allah min zawalid dunya wa ma fiha da azubar da jinin musulmi mumini kwara ɗaya inji annabi gara duniya da abin da ke cikin duniya ya bushe. An samu mutane suna zaune suna karatun maulidi an hallaka su. To alhamdulillah ƴan uwa abin da zan ce a gaba shine mun sa idanu mu wannan abin a garinmu ya faru. amma akwai ‘yan uwa waɗanda suka fito suka yi jaji, Shoɗayi Rubuci ya fito ta halkan ɗansa, Alhaji Ibrahim Shoɗayi Rubuci ya fito ya jajanta wa ‘yan uwa musulmi, faruwar wannan kisan gilla da aka yi mana. Ɗan uwa mai albarka abokina Sheikh Malam Nasir Ado Musa, kamar yadda za ku iya ainihin ganinsa yana garin Bauchi. wanda a shi kai shi bai yi ainihin ƙasa a gwiwa ba, ya fito ya yi maganganu masu fa'ida, ya fito ya yi maganganu masu fa'ida gami da faruwan wannan ƙadiya, gami da faruwan wannan abu, da sauran ‘yan uwa wanda abin ya shafe su ko kuma abin ya dame su sun fito sun jajanta mai ‘yan uwanmu. Uh, musulmai. Yan uwa abin da nake so in gaya muku shine uh, idza aratta an taf'ala shay'an fadabbir aqibatu annabi yake zaka aikata abu ka bi shi a hankali saboda ka lura da karshen shi ya zai kasance. To mun tsaya tun jiya karfe tara na dare faruwar wannan abin zuwa yau a shi kusan sha biyu na dare. Amma ba mu ga waɗannan matsiyatan munafukan addinin wahabiyawa ɗaya daga cikinsu ya fito ya jajanta mana ba. Allah ya tsine ma izala izala wallahi tallahi mun tabbatar da yan izala wahabiya wallahi tallahi ba kaunan mu kuke yi ba yan izala wahabiyawa wallahi mun tabbatar da cewa munafukan addini ne kuma da mu da ku babu sulhu yanzu a je wajen maulidi a kashe mana yan uwa musulmai kuna da awan cewa mu yan uwanku ne musulmai ba kwa kafarta mu la nukaffiru adam bi zambin ma lam yastahilluhu ashe munafukai ne daga kan balalau kabiru gombe zuwa kan yahaya jingir zuwa ƙasa ba mu ga wani manafiki tun jiya abin ya wuce 24 hours ba mu ga wani banafiki ba wahabiya ya fito ya jajanta mana ba sannan an yi magana ku ce mu ƴan uwanku ne musulmi ashe ƙarya ne wannan yake tabbatar da cewa mu ba musulmai bane a wurinku wahabiyawa mun sa idanu mu ga wani ɗaya daga ciki ya fito ya jajanta kisan da aka yi wa musulmai musulmai masu sallah sun taru dan annabi Muhammadu ba mu ga kowane munafiki daga cikin waɗannan kafiran maƙiyata algungumai maƙiya manzon Allah ɗaya daga cikin su ya fito ya jajanta ba to saboda ka mu kuna ana cewa wai da ni da sayyidi Abul Fatih Asani muna yin zafi akan wannan maƙiyatan arnan kafiran ƴan izalam a rinka cewa muna yin zafi wallahi tallahi ba sa kaunar mu kuma wallahi ba su ɗauke mu a musulmai ba idan har sun ɗauke mu a musulmai ƴan uwanmu masoya manzon Allah da aka kashe su a wurin Maulidi da kaga ɗaya daga cikin su ya fito da yake tsinannu ne ƴan izala da yake ƴan izala mushrikai ne kafirai ne ba su ɗauke mu musulmai ba wani zindiki fajiri kafiri da ya taɓa manzon Allah a sakwata mutum ɗaya ne mutum ɗaya ne aka kashe amma da yake ɗan uwansu ne sun sun ɗauke shi matsayin ɗan uwa musulmi babu wanda bai fito a cikin wannan zindikan fajiran malaman wahabiyawan ya fito ya zo ya yi ainihin Allah wari da abin da ya faru har ya yi bayani har ma suna nuna ba su yadda ba sai an biya su diya amma da yake in izala makiyanmu ne kuma ba ba ba su ɗauke mu a matsayin musulmi ba yanzu abin ya wuce 24 hours ni dai ban gani ba na ta bibiyar social media in ga wani ɗaya daga cikin malaman wahabiyawa ya fito ya yi Allah wadai da wannan abin da aka yi mana a Kaduna amma wallahi tallahi ba mu gani ba saboda haka mun tabbatar muku da waɗannan wahabiyawa mu da ku wallahi babu sulhu kuma wallahi mun tabbatar muku ya ku ‘yan ɗariƙu sufaye masu sassautawa ga wahabiyawa, masu sassauta ma wahabiyanci, ku tabbatar da ba sa ƙaunanku. Gashi ‘yan uwa ne musulmai fiye da mutum ɗari biyu, an kashe waɗansu, an jikkita waɗansu suna asibiti, amma babu wani manafiki daga cikin waɗannan shugabannin izala na wahabiyanci da ya fito, ya zo, ya yi Allah wadai, ya yi jajanta, ya yi ainihin ta'aziyya ga ‘yan uwan shi musulmi, ashe mu ba musulmi ba ne. ya ku wahabiyawa Allah ya tsine muku albarka Allah ya kwashe muku albarka ya ku wahabiyawa wallahi mun san ba ku kaunar mu kuma wallahi mu ba mu kaunar ku ya ku wahabiyawa mun tabbatar da cewa makiya Allah ne ku makiya manzon Allah ne makiya addinin Allah ne muna ƙara gaya muku ya ku al'umman duniya wannan wahabiyawa da kuka gani wallahi da duk wani sufi a Najeriya ko a duniya inda ran samu dama wallahi ba wai yadda aka turo wannan jirgin ya zo ya kashe ƴan uwa mazibu da kansu za su sa hannu wallahi su mana kisan gilla kamar yadda a nan garin Kaduna da idanunmu mun gani mun sha gani yadda waɗannan wahabiyawa suke bin gida ɗaya bayan ɗaya suna kamo ƴan shi'a suna kashewa wannan abin ya faru a gabanmu suna kashewa sun halatta jinin musulmai to haka suke buri ga mu sufaye ƴan ɗari'u da za su samu dama wallahi kashe mu za su da za su samu dama hallaka mu za su wahabiyawa munafikai ne ko wahabiyawa wallahi tallahi ba ƴan uwanmu ne bane ku ku ba ƴan umu bane wallahi har aka samu har aka samu har aka samu wannan masiba da ke faruwa to ko da dai wani daga cikin shi ni ban gani ba ai na ce ni ban gani ba amma inda nasu aka taba ga wani Alhaji ya ce Asadu Asadu sunna yayi to ni ban gani ba ai na ce ni ban gani ba amma inda nasu aka taba 24 hours ai da ba su fito ai ba yadda za a yi ya zamanta cewa ba su fito sun yi bayani ba. Idan har ba ku fito kun yi bayani ba, idan har ba ku fito ya ku wahabiyawa kun yi alawadai da wannan abu da aka ma ƴan uwan musulmin tabbata da mu da ku ba sulhu mun tabbata cewa ba ku ɗauke mu a musulmai ƴan uwanku ba. Ba ku ɗauke mu a musulmai ƴan uwanku ba. Saboda haka hakikanin gaskiya muna kira ga ainihin dukkanin mutane masu hankali su gane cewa wallahi addinin wahabiyanci ba addinin da ke neman haɗin kai bane dan uwa mai albarka yayan mu ko malamin mu professor Ibrahim Makari yana kokari ya ga ya san yadda zai yi a samu haɗin kai tsakanin ƙungiyoyi gabaki ɗaya duk da haɗin kan nan ba zai yiwu ba har abada walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nas ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum da Allah ya ga dama da ya sa halittu sun zama gabaki ɗaya babu wani fantarare ba wani wanda ya kauce akan gaskiya duk a zama iya madaurin ki daya sai Allah ce wala yazaluna mukhtalifina ba za su gushe ba suna sabani illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya ji kai yake walidhalika khalaqahum saboda haka Allah ya halice su saboda haka wa'annan wahabiyawa da kuke gani wallahi ba sa kaurar duk wani sufi inda wahabiyawa ran samu dama yankan rago za su ba dukkan wani sufi ɗan ɗariƙan tijjaniya kake ko ɗan ɗariƙan ƙajiriya kake ko ɗan ɗariƙan shazaliya kake ko dan dariƙar nashkambaliya kai kai fa wa iya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa wala bima yardunakum bi afahim wa ta'aba qulubuhum a baki za su rinka nuna guna tare amma a zuciyarsu da za a karar da ku farin ciki za su yi in ba haka ba a ce wuce tantufu awas a sako da bom a kashe al'umma da yawa tsarurrukan mutane amma a rasa daga cikin manya-manyan malaman wahabiya wanda zai zo ya Allah ya waje da wannan abu wanda zai fito ya jajanta mana Alhaji Ibrahim dan maulan mu Shehu Dahir Usman Bauchi muna kira zuwa gare ka a matsayinka na shugaban mu jagoran mu a matsayinka na dan shugaban mu dan jagoran mu Maulana Shehu Dahir Usman Bauchi mun ga kana da alaka tsakaninka da wahabiya wannan musamman balalau musamman Kabiru Gombe muna kira gare ka ya Alhaji Ibrahim ka tabbata wa'annan mutanen munafikai ne ban ga wani amfanin alaka da kake yi da su ba kar ka manta irin cin mutunci da Kabiru Gombe ma mahaifinka ya ce wa mahaifinka boka Kabiru Gombe ya ce wa mahaifinka ana bauta mai Allah ne shi Kabiru Gombe kullum yana cewa mahaifinka mai dattin alkyabba duk irin wannan wulakanci ne wa mahaifinka malam Alhaji Ibrahim amma haka ke mu'amala da Kabiru Gombe mu abin nan baya mana daɗi baya man daɗi kabiru gombe makiyinka ne makiyin babanka ne makiyin addininka ne zai ganin ka a mutumin kirki amma kuma Alhaji Ibrahim saboda kai kana da buƙatar haɗin kan al'ummar musulmi kana da sauƙi haka kake kokarin ka jawo su wa'annan mutanen wallahi ba sa kaunar ka Alhaji Ibrahim na shi ɗaya rubutu wa'annan mutanen ba sa son ka ba sa son addinin ka ba sa son mahaifinka duk wanda baya son ka baya son mahaifinka baya son addinin ka mu kuma da muke almajirai karkashin iyayen a mahaifin naka wallahi ba ma kaunar su kuma ba ma neman sulhu da su ka fito ka jajanta daga bakin shehu ɗayir bauchi alhaji ibrahim amma yau manga kabiru gomban da yake bin ka yake makale maka ba saboda Allah ya baka ɗaukaka shi yasa suke bin ka saboda Allah ya baka ainihin shugabanci shi yasa suke bin ka amma wallahi wallahi wallahi ba biyayya bace dan Allah dan abin duniya ne saboda duniya ta shaida cewa ba kabiru gombe ko balalau bai kai ka faɗa a ji bai kai ka faɗa a ji a duniya musamman a ƙasar Saudiya da sauran ƙasashen musulmai ba su sun tabbatar da haka to wannan ɗaukakar da Allah ya ma ita suke ji su samu su samu wani abu na duniya balalau kana ina ga musulmai an kashe ana magana anan mai ɓaro na magana ina kace kabiru gombe a Kaduna an yi kisa an kashe musulmai ko mu ba musulman bane ina kake Bello yabo? Bello yabo ana magana, a Kaduna an kashe musulmai, ko ko wa'innan mutanen ba musulmai ba ne, ina kake lukuwa na Sokoto, ga musulmai an kashe a Kaduna. Ina kake jala jalungo, Ahmad ɗan gumi, kai ma kana ina, Sani rijiyar lemu kana ina, Rabi'u rijiyar lemu kana ina, kana ina. kuna ina Abdalla gadan kaya kai magana ina ga musulmai an kashe a ainihin Kaduna ba mu ji kun fito kun yi magana ba haifan kai ma kana ina kana ina ina tsohon minista Isa Ali Fantani kai ma kana ina mi barota na magana gashi a cikin garin Kaduna an zo an kashe musulmai kuna ina ku fito ku yi shela in har kun yadda mu ’yan uwanku musulmai ne, a neman mu innan bayan Allah da ba su ji ba ba su gani ba haƙƙinsu. Ina kake yaya jingir, yaya jingir kana ina, Dakta Idrisu dutsen tanshi, ana magana daga Kaduna ga ’yan uwa musulmai an kashe kana ina. Kana ina Dakta Idrisu. kana ina saboda haka idan wa'annan manya-manyan wahabiyawa ba su fito sun yi magana sun yi Allah wadai ba to muna shela ga dukkan wani ɗan ɗariƙa ku gane cewa wallahi mu ba musulmai bane a wurin su in dai ba su fito sun jajanta ba to ku tabbatar da abin da muke faɗa a kafirai suke ganin mu kuma kafirai ne a yau dai saboda Allah wannan kisan ko da kiristoci aka yi ma ya kamata mu musu kara. Ko da Kiristoci aka ba wannan kisan ya kamata mu musu kara mu fito mu jajanta musu. Balantana mu ya mu masu sallah idan mun je mun haɗu a ɗakin Ka'aba babu bambanci da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a ‘yan shi'a ma ba a hana su ka je Ka'aba za ka ga ‘yan shi'a suna ɗawafi suna ɗawafi a Ka'aba kuma suna bayyanar da alamunsu na ‘yan shi'a har salatin da suke Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad za su haɗa baki su yi a Ka'aba ba a hana su a lokacin an haɗe da ɗan izala, da ɗan shiƙa, da ɗan ƙara ƙato ɗin ƙur'ani, da ainihin ‘yan salafiya, da ‘yan ahmadiyya duk za a haɗe a wannan wurin kuma babu bambanci. Sai mun dawo Najeriya a rika kallon juna wannan yana kallon wannan kafiri, wannan yana kallon wannan kafiri. To mu inda ko wallahi mu ne, mun sufaye inda mu ne, kuna wa'azin ƙasa a zuwa sakan muku bom. wallahi tallahi za mu zama muku jaje kuma za mu nuna damuwanmu da bakin cikinmu domin duk da muke kallon ku makiya manzon Allah ba mu ce muku duk da muke kallon ku makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu dauke ainihin raja'in cewa za ku shiryu ba ba mu dauke kaunan cewa za ku zama mutanen kirki ba in wani abu ya same ku insha Allah za mu muku jaje mu kuma taya ku bakin ciki da damuwa amma ku mun gane ƙiyayyaku wahabiyawa ta yawaita. Mun gane ƙiyayyaku wahabiyawa ta yawaita. Saboda haka idan ba ku fito kun zo kun yi magana ba, kun jajanta, wallahi ya tabbata cewa wahabiyawa, wallahi ya tabbata cewa mu ɗin nan ba ku ɗauke mu a matsayin musulmai ba. Muna kira ga gwamnati da shiga cikin wannan lamari gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha gami da wannan abu da ya faru na kashe ‘yan uwan musulmai aƙalla fiye da mutum ɗari, da kuma jikkita waɗansu su ma fiye da ɗari yanzu haka nan suna asibiti, yara ƙanana, mata da maza sun taru don soyayyar annabi Muhammadu abshiru, abshiru, abshiru, fa inna mau'idakum aljanna. Ina muku bishara, ina muku bishara, wallahi ko ku kwanto ban yi sakamakon ku shine aljanna. domin kun zo kun taru ba don komai ba ana gaya muku waye annabi Muhammadu. Wannan taro an yi shi ne saboda manzon Allah ana zaune ana faɗa wa mutane falala da daraja da kima irin na sayyidina Rasulullahi. Aka zo aka kashe su. To muna muku bishara ya ku ƴan uwanmu shahidai, ya ku ƴan uwanmu masoya annabi. Muna muku bishara sannan su kuma wa'innan wanda suka aikata wannan abun wanda ba za mu iya yanke hukunci lokaci guda mu ce ko su waye ba idan dai ya zama da cewa innan baƙaƙen wahabiya ba su fito sun yi magana ba to za mu iya cewa za mu iya cewa to lalle wannan abin da sabace su in dai ba su fito sun yi magana ba to wannan abin da sabace su a cikin tasowa a kashe musulmai tunda a dukkan abin da kaga ya faru malamai suka ce a sukutu ridan kaga abu kai shiru ka yarda da abin abin ya maka daidai kenan wannan wahabiyawa da suka shiru to yana tabbatar da wannan abin ya musu daidai haka wallahi wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum kafsa Allah ya ce ku ji tsoron fitina da in ta zo ba wanda suka tsokano kai za ta faɗa musu ba har wanda ba ruwan su to kuma tana nan zuwa kanku in dai fitinan Najeriya ne go insha Allahu rabbi in ba ku fito kun zo kun yi jajanta ba ya tabbatar da cewa akwai hannunku ciki kuma tana nan zuwa kanku tana nan zuwa kanku, saboda haka ‘yan uwa gaskiya wannan ta'addanci da aka yi ma ‘yan uwanmu ‘yan ɗariƙa ya faru a nan garin Kaduna, can ɗaya daga cikin ƙauyayyuka ne na gefen garin Kaduna, wannan zalunci ya faru muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha a gaggawa fito a nemo waɗanda suka aikata waɗannan aiki a musu kuma hukunci daidai yadda doka ta tanadar su kuma iyalan waɗannan mamata a bi su ɗaya bayan ɗaya kowanne a biya shi diya domin a rage musu raɗaɗin abin da ya dame su. A cikin wa'innan mutanen akwai wanda a gidansu sun kai kusan ashirin amma shi kaɗai ya rage. Duk an kashe mutanen gidan saboda haɗuwa suke yi ‘yan ƙauyukan nan in kuka je wajen maulidi fitowa suke ƙwansu da ƙwarƙwatansu da ‘ya'yansu da matansu gaba ki ɗaya saboda ƙaunar manzon Allah. Su zo su zauna a farfajiyar wurin maulidi. Wannan wurare mun sha zuwa mun sha shiga mu je wajen maulidi wani daji ne ma za ka yi ta shiga. mun sha zuwa. Saboda muna kira gwamnati ta sa hannu ta ta fito ta yi bincike a gano waɗanda suka aikata wannan mummunan laifi kuma a musu ainihin hukunci daidai da abin da suka aikata su kuma waɗannan ƴan uwa namu da suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu ya rahamshe su ya sa sun huta alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya rabbana يا ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Allah ka ji kansu ka ramushe su alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daɗi